من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه وتابعين لمنهاج إلى يوم الدين حق قدره ومقدار العظيم za mu ci gaba da karatun kaukabu sa'i a ina za a tashi مسألتهم جاوة حصول شرع مسألتهم جاوة مسألة حصول شرع الشرع عند الأكثر في صحة التكليف لم يعتبر وفررت في طلب الشرع الفروع من كافر والمرتلى هنا الوقوع والبلغ مطلقا وفي الأمر وفي جهادهم وغير مرتد كفي والولد للتكليف أو ما آل له لا نحو إتلاف وعقد أكمل حصول شرط الشرع samun sharaɗi na shari'a da ake nufi da sharaɗi na shari'a shine wato a ce shari'a ta zo da wani abu ta ce kuma wannan abun ba zai yi ba sai daga wanda yake ya cika wannan sharaɗin kowannen abu kamar misali a ce sallah ba za ta yi ba sai da alwala a to samun haka din lami utabari ba a istina da shi ba sai siyasi ta kalifi a cikin inganci ta kalifi inda laksari wurin mafi yawan malamai mafi yawan malamai suka ce mutum ko bai da alwala sallah sai ta zanta waje ba a kansa amma ba dama yi sai da alwala amma akwai asabun ra'ayi musamman mutanen iraq kenan musamman mabiya abu hanifa da suka tafi a kan cewa a mutum sallah ba ta waje ba a kansa sai yana da alwala in bai da alwala sallah ba ta waje ba a kansa to a sannan me waje ba a kansa yi alwala sai ya yi alwalan ne sannan abin da yake wajibi a kansa yi alwala sai ya yi alwalan nan sannan sallah ta zamo wajibi a kansa wato wajen ma imam malik da imam shafi da imam ahmad su suka ce a'a ai ko ba alwala sallah wajiba ce ko ba alwala sallah wajiba ce ba amma fa ba za ta inganta ba sai da alwala ba fa za ta inganta sai ba sai da alwala to a wa furirat fi dalab shar'il furu min kafir ita wannan matsalar ana duba ta ne ana kaddara ta ne a game da cewa yalla shari'a tana neman ayyuka na gabai daga wanda yake kafiri kafiri wajibi ne a kansa ya sallah kafiri wajibi ne ya azumi kafiri wajibi ne ya fita zakka yana da dukiya kafiri wajibi ne ya je hajji in yana da iko ko kuwa ba duk wannan masu waje ba a kansa abinda da yake wajibi a kansa shine ya musulunta sai ya musulunta ne za a ce to ya je wannan wal murtara hunal wuku amma zancen da yake daidai a nan shine cewa ana neman kafiri da zuwa da furuwa ana neman kafiri da zuwa da furuwa kafiri ana neman sa ya sallah ana neman sa ya azumi wannan yasa za a yi masa azaba idan ya ki ko da yake an ce da zarar ya musulunta sai ya zama wanda ya bari a baya an yafe masa yadda ƙur'ani yake faɗa mana ƙullin lazi na kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa amma duk azumi na ramadan in yazo wajibi ne hatta akan kafiriya za a yi masa azaba a kan ne ba to amma in Allah ya sa ya musulunta to sai ya zama an yafe masa an kankare masa duk wakacin sallah dole kafiri ya yi amma in ya musulunta sai a ce to wanda ta wuce a baya yana halin kafirci bai ba an yafe masa wanda wannan shine zancen mafi yawan malamai saboda ayoyi da yawa na qur'ani kamar ayar da ta zo a cikin suratul muddassir في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين وكما سورة هيمين فصلت إن أبنجي ذيك فداوين المشركين الذين لا يؤتون الزكاة قولي أنا wannan akwai zantuka akwai kauloli wannan kaulin shine abin da mafi yawan malamai suke kai kauli na biyu shine cewa shi kafiri gaba daya ba a neman sa da furuwa abin da ake neman sa ya imani ya shiga musulunci sai ya yi musulunta sannan ne za a ce ana neman sa da furuwa saboda me saboda aya ce ma an neme shi da furuwa an san ko yana kafirci yana cikin halin kafirci ba za ta yi ba ko ya ba za a karba ba ai an dora masa abin da ba zai yi ba ne to wannan shine abin da mafi yawan hanafiyawa suke kai wannan shine abin da mafi yawan hanafiyawa suke kai to a wal mutarahu na ruku wal mal'u mutlaka akwai kauli na biyu shine cewa gaba daya babu babu ba dora wa kafiri furu'a ba wa fil amri akwai kauli na uku na cewa a'a abin da ya shafi umarni abin da ya shafi umarni shine ba a ɗorawa kafiri ba amma abin da ya shafi hani an ɗorawa kafiri ba a ce kafiri ya sallah ba sallah ba farilla ce akan kafiri ba amma an ce kafiri kai ya shagiya kai ya caca shi yasa wato ba za a rike shi da cewa bai sallah ba amma idan ya shagiya za a rike shi da laifin shan giya wannan shine kauli na uku wafi jihadi akwai kauli na hudu wanda aka ce komai ma da aka nemi musulmi ya yi to kafiri ma ana neman ne da abin da aka ce musulmi lalle ya zo da shi kafiri ma an ce lalle ya zo da shi da abin da aka ce musulmi lalle ya bari to kafiri ma an ce lalle ya bari sai dai abu daya shine yaki yaki musulmi aka dorawa ba dorawa kafirai ba kauli na hudu kenan wa gairi mutadi akwai kauli na biyar wanda yace a'a kafirin da yake asali ba musulmi ba ne ya ridda to ba a neman sa da furuwa amma wanda da musulmi ne amma ya ridda ya koma kafirci wa iyazu billahi to wannan shi ana neman sa da furuwa ya zama a nan an samu zantuka guda biyar kenan wal hulfu fi takalif ku gane fa ka ji wannan maganar a ɗauka ta hada ko ina wannan magana ana yi ne akan takalifi au ma alala ko abin da ya koma ga takalifi la na hau itilafi ba wai kamar a ce kafiri ya taba dukiyar wani ba a'a yanda aka hana musulmi taba dukiyar wani ai shi ma kafiri an hana shi idan ya taba dukiyar wani za a ce dole sai ya biya ko ya taba ran wani za a ce dole sai ya biya shi ya biya sai an yi kisasi inda ya dace a yi kisasi shine la na hau itilafin banda halakan wanda ya wa akadin banda akadin da ya in ya ciniki cinikin ya lazumce masa yanda zai lazumce wa musulmi in ya yi akan Allah da ya cika akwai a cikin malamai wanda suke cewa kamar wannan sabanin ai ba shi da mazarta a aikace ma'ana ba inda za a yi tasirikinsa a aikace yadda za a ga malamin nan babba a shaɗi mai muwafaka ya faɗa a littafin nasa muwafaka amma su malamin suka ce a akwai guraren da yake za a iya tasirikin wannan misali da a ce wanda yake musulmi yana auren ba yahudiya ko ba nasariya wanda asali dai a nasin qur'ani an faɗa an halatta muku ku aure matansu wal yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa da'amul ladina utul kitaba min qablikum illul lakum wa da'amukum hillul lahum wal musanatu min al-mu'minati wal musanatu min allazina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna musanatin ghayra safihatin wala mutayyizati adan wa man yakfur bil imani faƙar habi da amalu wa fi alif min al-hasiri na ko an faɗa an halatta muku ku auri matansu to yanzu sa musulmi ya auri ba yahudiya ko ba nasariya sai watan ramadan yanzu shi musulmin nan sai ya tafiya a watan ramadan wanda an faɗa wanda ya tafiya koda ba zai fi awa ɗaya ba bayan asuba zai je garinsu to amma ya halatta ya tashi da shan azumi ba lallai sai ya tashi da azumi ba matuƙar dai asubar za ta riske shi yana halin tafiya to yanzu sashi wannan musulmin wanda yake auren ba yahudiya ko ba nasariya ya yi tafiya a watan ramadan sai ya tashi da shan azumi saboda an ce wanda yake tafiya ya iya shan azumi to sai allah sa ya zo gida da rana sai ya tarar matarsa wadda take ba musulma ba daman ba ta azumi to a nan in an ce ita daman wanda yake kafiri ai ba a ce yi azumi ba sai a ce to ai ta ba dora mata azumi ba shi yasa kenan ashe yana da damar ya sadu da ita amma in an ce an dora mata azumi sai a ce a bai da damar ya sadu da ita amma da a ce matarsa ce wanda take musulma ta samu tsarki a wannan yinin da sallar alfajir yake to tana cikin jinin haira aka ce to ai ba ta da azumin wannan yinin to amma misalin kamar karfe takwas sai jinin ya dauke ta yi wanka shi kuma tara sai gashi ya dawo daga tafiya to aka ce ai ya iya saduwa da ita ko a masabar malikawa fali ha'irin wad'u zawjatin dahura yanda mai motarsa da ke fada shi wali da ke fada to za ce kenan a wato anan kaga fa'idar sabanin ta bayyana ko fa'idar sabanin ta bayyana yasa da kamar shi kar'a shaɗaɗi yake cewa ba fa'ida ga wannan sabanin abu ne kawai na bincike na hankali ba haka abin yake ba sai da fa'idar sabanin za ta bayyana to a matsalatu ga wata matsala yautarsu bita kalifi fi'ilu an keɓanci aiki da takalifi inda duk za a ce wajibi to wajibi kan cewa a yi ko ka a yi fallaza kullifa fi nahi fallaza kullifa fi nahi abinda aka yi takalifi da shi a inda aka ce ka a yi alkafu shi ne a kame daga yin aiki waza shi ko kamewa daga yin abu a halitta iloredin an samu don suka bi a kai wasu suka ce ma'anar kamewa daga yin abu shi ne aikata kishiyarsa in an ce karkasha ma'ana kai azumi azumi ba yansa ake ba shi ma ashe aiki ne ashe shi ma aiki ne ke nan awulin ta wasu ce a'a ma'ana kamewa ma'ana kamewa shi ne tsaye da yin abu misalin in an ce kakka tsaya to abinda ake nufi tsayuwar da in kana kanta aka ce kakka tsaya ka daina ka koma ka zauna ko ka koma wani hali wanda ba tsayuwa ba wanda duka kowanne daga cikin wannan ai aiki ne kenan almurtar sani zance abin yadda da shi shi ne na biyu cewa a kafu yana nufin al'intiha da lintifa ba korar aiki gaba ɗaya ba shi ma wannan yana daga matsalolin da yake an samu saɓani a kai kuma wasu ke ganin kamar ba wani tarbiki a kai amma dai suna da tarbiki yadda mai maraƙis su'ud shi ya faɗa haka ya yake faɗa su waye masu maraƙis su'ud a nan waye ke maraƙis su'ud malam da kai ne kake alalwa ka maraƙis su'ud ko kwana an malam eh kana ka maraƙis su'ud ba ka yi maraƙis su'ud su ba ma da ne yake malam tsala ya faɗi wannan ولا يكلف بغير الفعل بائس الانبياء ورب الفرل فكفنا بالنهي مطلوب النبي والكف فعل في صحيح المذهب له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي ya kawo magana da manhajul munta ta kawo baitotun manhajul munta akan cewa in yin shi ma ayi ne yana daga rassan cewa da a ce wani da wuka a hannunsa sai ga dabban wani tana alamar za ta mutu to in ya ƙi yankawa har ta mutu sai a ce sai ya biya ko da me ya yi a nan ai komai ba amma in yankawar ai yayi yayi ne domin kafa ɗin ma alkafu fi'ilun fi sahihin masari ya kawo dai gurare da yawa amma dai shi manhajin munta nake zaton ai da jama'a da yawa aka karanta shi ko a karatun asabar da lahadi ne aka yi shi ko alamis da juma'a na alhamis da juma'a ne aka yi manhajin munta to ya ya faɗi baitocin matsala guda nawa ya faɗa a wajen manhajin musa gaba ɗaya ko ɗari biyar bai ta cin da ya ba wasu taimako sannan na rubuta shi nake dasa a ciki abiyato manhajin a tadbi jammati fa jamma na ƙuha wa hairan ammati baitocin manhajin musa sun zo adadin jammati ɗari hudu da arba'in da uku an ko ɗari biyar bai kai ba me zai hana a ce yana tare da duk wanda aka yi da su ya ya faɗi wannan bai ji ɗari hudu da arba'in da uku da gara ɗauka to wa anna qasdat tarki ga wata matsala kuma wa anna qasdat tarki gairu mushtarak idan mutum zai bar abin da shari'a ta ce a bari to idan da a ce ma ya bari alhali yana halin rakkana ba wato ya bari ba tare da ya yi niyyar barin ba to ba komai niyyar bari niyyar bari ba sharɗanta ta ba ba sai lalle mutum ya yi niyyar barin shan giya ba sannan ne in ya bar shan giyan zai zamo ya kubuta wajen allah ko da ma bai niyyar barin shan giyar ba amma zamo dai bai sha giyar ba to ai ya kubuta matsala bala haka ne ya tasiri sawabi yushtara an sharɗanta niyyar in ana so a samu lada saboda a nan wajen barin abin da aka hani daga gare shi akwai ɓangare biyu akwai ɓangaren cewa idan da an aikata zai zamo an yi zunubi to yanzu da aka bari an ƙetare ba a yi wannan zunubin ba an huce wannan zunubin to amma kuma ai akwai lada da ake samu to wannan lada ba za a samu ba sai in an yi niyyar bari wanda yake ya bar giya ya bar shan giya da niyyar barin shan giya to shine zai samu ladan da ake samu akan barin shan giya amma dai da a ce ya bar shan giyar ba wai da niyya ba ba wai da niyya ba to wannan ya kubuta daga zunubin da ake dora wa kai idan an sha giya amma ladan da ake samu to wannan bai samu ba to wannan kenan sai wata matsalar wadda take tana cikin matsaloli masu wuya na usulul fiqh domin karrafi yake cewa mata fi kowace matsala wuya a usulul fiqh tare da cewa wai ba ta da reshe ba ta da wani reshe da za a ga talibin ta a ciki wa wajhal amra ladar mubashara muhaqqiqul a'immatil asha'ira gaggan shagabannin asha'irawa gaggan shagabannu na asha'irawa sun ce umarni yana hawa ɗan adam ne yana hawa ɗan adam ne lokacin da yake gogayya da wannan abin da aka umarce shi da shi shi yasa umarnin cewa kai sallah bai hau kanka ba sai sanda kake sallah sai sanda kake sallah amma kafin kai sallah bai hau kanka ba in ji gaggan malamai na asha'irawa amma mafi yawan malamai suka ce a'a ai tun kan wakacin ma ya hau kanka tun kan ka fara sallar ya hau kanka matuka an samu sababin misali a ce ai an samu goyon shafaki to cewa kai sallar isha ya hau kanka a wajen mafi yawan malamai a wannan amma wannan gaggan malaman suka ce a'a sai sanda kake sallar isha sannan magana cewa kai sallar isha ya zama ya hau kanka sai aka ce da su a to ashe kenan idan mutum ya zama bai ƙiƙiyin sallah sai ce bai bar wani umarni ba tunda dai an ce umarnin baya hawa kansa sai in yana sallah sai suka ce eh a nan abin da ya bari shine ƙin yin sallar wato da ya wanda kin yin sallar nan shine laifinsa ba wai sallar ce take wajiba a kansa ba amma ya fuskanci sallar shine abin da yake wajibi a kansa wa qabla hallawmu ala kafinu shine aka ce kafin gogayya da abu kafin mubashara in an ce mutum ya yi laifi to ana nufin in yi da wato in jan kansa zuwa a ce ya fara amma sai ya fara sannan abin yake zamowa wajibi a kansa amma ya ja kansa zuwa ya fara to wannan yana zamowa wajibi a kansa tun kafin ma ya fara abin an fahimta ya sa wannan wani dogon magana ce haka kafin ya fara abin da ake bukata abin da yake wajibi a kansa ya ɗau kansa ya ja kansa don ya fuskanci farawa no to in yi wannan fuskanta farawa shine laifinsa amma ba wai barin sallar ne laifinsa ba ita sallar tana zama wajiba a ce a kansa lokacin da ya fara in ji wannan gaggan malamai wal aktharuna amma mafi yawan malamai suka ce qabla zuta waje umarni yana fuskantar dan adam tun kafin ma a ce ya fara gogayya da abu ba da duhuri kawai tsakashi yi ilzama sai suka ce kuma nan ya kaskaso biyu idan lokaci ya yi to wannan ta fuskar lizintawa yanzu misali kamar sallar isha ai shafaki ya buya shi yasa umarni ya fuskanci dukkan musulmi akan ya zo da ita ta fuskar an lizinta masa lalle ya zo da ita wa kaula hula da yake muru ilama wajen wannan mafi yawan malaman suka ce idan lokaci bai ba to shi ma dai umarnin ya hau kan musulmi amma nan hawan da ya yi ta fuskar sanarwa kamar yanzu sallar asuba ai bata zama wajiba ba tunda alfajir in dai ta gobe ce tunda dai alfajir bai riga ya keto ba to su mafi yawan malamai suka ce a yanzu ma wajibi ne musulmi ya san cewa lalle in alfijir ya keto to sallar asuba ta zama wajiba a kansa shine ya za- wajen sanarwa kenan sun mai ba shara sannan kuma idan shi ɗan adam ya fara aikata abin da aka umarce shi da aikatawa to shi kenan a wannan halin sai a ce ai an ce yayi ne ya fara wanda ko ya fara ana sa ran zai cika shi yasa a sannan umarnin ya tashi daga kansa ko ko a'a umarnin yana nan kansa har sai ya ƙara sa tare sannan umarnin ya ɗauke daga kansa to ƙalu yadda ne mafi yawan malamai suka ce umarnin nan da yana nan a kansa har sai ya gama sarai no ya cika ta wa ƙala ƙaumun amma an samu wasu malamai da suka ce yin ƙida'in mustaƙir cewa da ya fara to kuma maganar ya yi ta tashi inda to kana abu ma a ce ka yi a abin da ba ka yi shi ake cewa ka yi ko amma kana abu kuma a ce ka yi ka fara sallah kuma a kai sallah ka fara sallah azhar kai sallah azhar to me nake ba sallah azhar ba wannan ma ai cewa ai sallah azhar ya zama shi yasa wasu malaman suka ce a ai da zarar ya fara to kuma umarnin ya tashi daga kansa to a sai wata matsala ya sai wa fil asari an yi kallafa maninta fa shar'il wuqu'i arafa aw amirun wattafaqu in jahila والعلم للمأمور إسره على يثق أبني ميوا أن يكلف أي تكليفي غا من عرف wanda yake ya san intifa shar'il wuqu'i ko ruwa sharadin afwa cewa shi mukallafi ta yi mutum a masa takalifi tare da cewa wannan abin da aka yi masa takalifin da shi sharaɗin ya zo gare shi ya koro kamar misali mutumin da an san zai mutu gobe litinin to yanzu ya yi a ce yi azumin gobe lalle ta yi azumin gobe ko ko ba za ta yi ba to mafi yawan malamai ko zancen da ya farin jari shine cewa eh tayo a ce masa ya taɗe azumin gobe duk da cewa dai azumi ai sai da rayuwa mutum ce baya azumi to amma shi duk da an san cewa a goben zai mutu a yi a ce azumin gobe au amir ko kuma shi kansa mai umarnin ya zamo ya san abun wato sharaɗin akwar abun ba zai yi ba to duk da haka ne ta yi a ce an masa takali kamar wanda allah ya san ba zai kai goben ba amma kuma allah ya ce masa gobe ya tashi da azumi to zancen da ya fi inganci cewa haka din na iya akuwa a shi ne au amiru wattafaku in jahila malamai sun gamu a kan cewa idan shi kansa mai umarnin ya zama bai san koruwar ba to wannan tayo a yi takalifin da shi misali mutumin da yake yana da bawa bawan da Allah ya kaddara gobe litinin zai mutu ta yi ma goban asuba na yi an san dai an shiga cikin yin litinin a shari'ance amma zai mutu to ta yi ai mai gidansa ya ce gobe ka ɗinka min tufafin nan ko gobe ka share gidan can tun da shi ne gidan ai ba bai san mutuwar bawon gobe ba irin wannan to an gama akan cewa ta yi a samu takalifin irin wannan haka tajuddin ibn sulki ya faɗa a asalin wannan littafin inda ibn hajjin ma shi ma haka ya faɗa a mutasar ɗinsa amma akwai wani kasaitaccen malami na usulun fiƙi wanda ake wani ƙabi da safiyun hindi wanda ya ce in an duba maganar wasu daga cikin malamai za a ga kamar irin wannan ma ba ba wato ba ba samu ittifaqi akan yiwuwarsa ba a wata fagoyin jahila wal ilmu lil ma'muri isarahu tala wato shi wanda aka umarta saninsa da cewa shi ɗin an umartan shi yana kasancewa ne kafin ya sami ikon aikatawa ko ko sai ya samu ikon aikatawa to shi an ce sanin nasa da cewa shi ɗin an umarce shi yana kasancewa ne bayan ya sami ikon aikatawa ba wai kafin ya sami ikon aikatawa ba abinda ba ka da iko a kai a ce sai kai ai ba za ta yiwu ba shi ma dai wannan matsalar haka ya kawo ta a nan ko? maraƙi su'ud ya kawo ta to ta hanya wadda ta fi ƙara fito da matsalar sosai cewa ya ce mai maraƙi su'ud ya ya faɗi wannan ma'adala maraƙi su'ud bai ci dubu da ɗaya ka yi ɗari biyu na? to a cikin ɗari da sassin ɗin ma wani yake zirbe ba kafin ma ya zama dubin har da guda ɗayan na kai ko cewa ya lil'in fisari kallafar raƙibu fa mujibun ta makunan musibu hau bai na huwa liftila ta raddada a wato sharɗu ta makunin alaihim faƙada Allah duk umarnin da yake yana yi ne don abi shi shi yasa wanda ya ce sai abin da ake da iko a yi sannan ubangiji zai ce a yi ya yi daidai tunda da ya yi Allah yana umarnin ne don abi shi me ma'anar ka umarci mutum da abin da daman ya fi ƙarfinsu da su wannan kaulin kenan aw bai lahu wa libtila taraddada akwai kauli na biyu na cewa a shi umarni na Allah akwai imtisali akwai ibtila'i a cikinsa akwai imtisali cewa eh ana neman abin da aka ce a yin ayi akwai kuma ibtila'i gwada bayi gwada bawa a ga in an ce yayi din ko da abin ya fi ƙarfinsa za a ga yana shiri kamar yayi yana neman hanyar da zai iya abin to shi yasa an tafi wannan akan wannan shine sharuɗu ta makunin alaihim fakada ba sai lalle an da ake ta makuni ba bisa ƙauri na farko ba za a ce ɗan adam ya je ya ɗaga dala ba ta ya zai ɗaga dala da Allah ko mutum dubu ne suka taru za su iya ɗaga dutsen dala ba za su iya ba amma bisa kauli na biyu ta yi a ce eh ka je ka daga dala in kai ka sa bin Allah a zuciyarka sai a ga ka je kana kewaye dalan kana neman akwai wata hanya ko da za ka iya kamawa ko ka daga ta shine ya zama an samu ibtila'i ibtila'i kenan wanda yake ya san cewa shi dinnan bawa ne a iya cewa da an ce yayi baya tunanin ma zai iya ko ba zai iya ba kokarin sa ya ga yayi kokarin sa ya ga yayi din to wannan magana ta kamar ta koma maganar baya na cewa shi mutum ya kudur da kyawuwar yin aikin ba sai ya fara aikin ba sai ya fara aikin ba ba yawwa tana kamar ta tsire san tana ta wani wajen ta haɗu da waccan yawwa kaga aka ce ya yanka ɗansa ya zama iftila'i ne ko banu isra'ila da aka ce su yanka junansu ko su kashe kawunansu wafi zalikun bala'un min rabbikum azim to hashimatu ga cikawa ta mukaddama mun zo ƙarshen mukaddamar za a shiga kitabul qur'ani ko kitabi na farko cikawa an taharimu jam'in wa ibahatu wasan haramta hadawa yakan zo ko har a yiwuwar a hada din da ko kuma cewa an sunanta hadawar ma fi wajibi tahayyir a cikin wajibi wanda yake an ba da zaɓi a kansa wata tibi kuma an jeranta shi wajibi wanda yake a jere wato an jera to ya kasu gida uku akwai wanda yake ba dama a hada ba inda za a yi a hada da wannan da wannan ina misali kamar ga dabba ko ga kaza wadda yanka ta aka ga kuma dabba ko kaza wadda mushe ce to ai anan dole a kyale mushen a ɗan wadda aka yanka ko dole a kyale mushen a ɗan wadda aka yanka amma kuma da a ce ba a samu wadda aka yanka ɗin ba ba wanda yake yana cikin halin larura a yadda ya gabata gare mu a baya sai ya zama matsa wajibi ya ci mushen ko an kaga a nan ya haɗa tsakanin cin yankakkiyar da mushen ba daidai ba ne akwai kuma wanda yake an ba da damar a iya haɗawa a iya haɗawa kamar misali a yi alwala da taimama yadda razi ya kawo a littafinsa masu amma malamin suka ce a yo ai a taimama in ana da ikon alwala ai taimamarwa ma ake bukatarta ai ana cewa a taimama ne in an rasa ikon yin alwala shi yasa a taimama da alwala ai taimama ta ɓaci amma mahalli ya ce irin wannan zai iya tsorantuwa kamar misali yana cikin rashin lafiya rashin lafiyar da ta tsananta wanda in yi alwala zai kwaro amma dai ba wai alwala ta fi ƙarfinsa ba to da farko sai ya ga cewa tunda an ce a irin wannan halin ya taimama ya taimama amma bayan ya taimama sai zuciyarsa ta riya masa cewa kai yi alwala duk ma abin da za a yi yi to kaga a nan yi alwala a sannan ai ba a ce masa haramun ne yi alwala ba sai dai in ya zama zai cuci kansa cuta ne tsanani ko a wasan akwai kuma wanda yake an sunanta haɗa ma tsakaninsu wanda shi razi a littafin da masu ya kawo misalin wannan da cewa kamar mutumin da ya sadu da iyalinsa a ramaran wanda aka ce ya iya kafara da ciyarwa ya iya kafara da yanci ya iya kafara da azumin kwana sosai to idan ya ce ba za a haɗa duka mayi ya ciyar da miskinai sittin nan ya yanta bawan kuma ya azumin kwana sittin sai a ce ya kyauta ya yi abu mai kyau saboda akalla wannan ma zai sa zai fi sa shi a gaba ya kiyaye aikata irin haka domin da abin da jiki ya ji ai yadda ake faɗa a hausar jiki ma magayi ne ko idan ya ji aljihunsa ya ji jikinsa ya ji ai gaba ya ƙara kiyaya shi ya sa kenan ai ya zama kamar haka ɗin ya aikata abin da yake sunna ko da ya ce ni wannan magana ta rabi tana bukatar da kawo hujja a kai amma ni a iyaka sani na ban san hujjar ba iyaka fahimta ta iyaka bincike na ban ga wani cikin malamanmu da ya bayyana da cewa ana son a haɗa kafarorin nan ba ta yiwu su malaman usul da suke kawo wannan suna nufin da ya nuna tsantsani da ihtiyari to alhamdulillah sai mu tashi a kan kita al-kitab al-awwal ko ko eh al-kitab al-awwal sai kita ko na'am madagaya da su kalli akan kafin misali kuma a ƙasar musulmi Mm.
inda ake shari'a musulmi haka sai ka fi bin kan ta jiya eh ga irin namu za a masa haɗi nan zuwa su kuwa yawwa to a irin nan an samu saɓani da yawa tsakanin malamai akwai wanda daman sun tafi akan cewa shi dinnan mukallafi ne ya bar shan giya shi yasa za a yi masa hadi amma kamar mu a masarar malikawa abinda aka ce in ya shata a boye ba fitowa ya fili ya bayyana shi ne shan giya ne ba to a gyale shi yawwa sa a ce za a taɓa shi in ya sha a boye shi yasa don wajen fadangane imam malik kamar suna nuna cewa shi kafiri ba mukallafi ba ne abinda ake kawai kokari ya kare shi ne bayyanawa don kada ya iya rudar wasu musulman su zamo suna koyi da shi na akwai da imam malik yake faɗa cewa da ake musulmi yana da bawa sai bawan na sai zama yana shan giya a ɓoye to kai ya ce zai sa masa baki ke gane shi ya sha giyarsa Eh, na ruwanka da giyarsa da yake sha ya inji imam malik yadda za a gani a bahaja shirin tufa karo bahaja shirin tufa za ka ga wannan magana to alhamdulillah tambaya ce wani yana tambaya wai aka hukun lawo ya halatta a ci dera da jaba ai duk abin da yake kwarin ƙasa wanda ya hada da su bera su jaba a masabar malikawa duk halal ne yawa ba a- ba a wajen malikawa halal ne gaba ɗaya su duk abin da yake kwari na ƙasa wato duk abin da zai rami ya shiga ya zama kamar kwaro ne na ƙasa a iya tsinsa kenan shashul ari doro alhamdulillah shi kenan kar fata ɗaya salatu fatiha uku
طيب
سلام على المرسلين الحمد لله الحمد لله